الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ونعبد مع الله تبارك وتعالى da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaka da abinda za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abinda za mu saurara Allah ya sa abinda za mu karanta da saurara ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarmu sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna cikin kitabul janaiz littafin da ke magana akan watan hukuncin janazozan hukuncin janazozan don haka ma'ana abin da ya shafi mamaci wanka sallah ɗaukar shi raka shi rufe shi yi masa addu'a da sauransu to waɗanda shi ne ita tara ya zama kitabul jana'izi
babu ƙaunin mayyiti wa huwa alal jinazati qaddimu babu ƙaunin mayyiti wa huwa alal jinazati qaddimuni wannan babu Imam al-Bukhari ya akada shi domin kawo zancen mamaci a lokacin da yake akan annashin shi in an tuna lokacin da mu fara kitabul janaizi an yi bayani tahlili lugawi na janibin lugha me ma'anar janazatu bil fath da jinazatu bil kasri wasu suka ce kowanne ma'anarsa daban in an tuna aka ce janazatu shi mamacin a lokacin da aka ɗauko shi yana akan annashi kuma sai yana lokacin yana akan annashi amma in ya yi wafati yana kan gado ko kan tabarma ba a ɗora shi akan annashi ba ba su mishi janazatu ba to yanzu da an ɗora shi akan annashi ya zama janazatu to abinda ake kira shi janazatu an ɗauko janazatu to shi annashir shi kuma shi ne jinazatu annashir jinazatu bil kasri shi ma ba ko da shi za a kira shi haka ba in an tuna wannan talilin mun yi shi kamar maimai ne sai in akwai mamaci kan shi shi annashir ake kiran shi jinaza amma in ba kowa kai empty ne ita makarar to sunanta kawai nashu ko sariru kawai to shi ne ce babu kaulin mayiti wannan babi na magana a kan zancen mamaci wahuwa alal jinazati lokacin da yake a kan annashi kwance cikin annashin nan me yake faɗa ƙaddimuni ƙaddimuni ku yi sauri ku gabatar da ni ku yi sauri ku gabatar da ni abinda muka hadisin da ya gabata can mai kama da wannan abinda in ta zama janazar saliha ce ta ƙwarai ce ma'ana mamacin na ƙwarai ne to ku yi sauri dama na sassanar ce ku yi sauri ku yi gaugawa da mamacin kun ɗauko shi domin hikimar gaugawa in na ƙwarai ne to ku maza maza ku gabatar da shi zuwa ga rahama ubangiji in kun ba na ƙwarai ba ne to ku maza maza ku rabu da ƙaya kawai ku rabu da shi kawai haka yi su yi sauri ku rabu da shi kawai don kuna ɗauke da wani abin da bai da wata kima to don haka cewa zancen mamaci ya ce kaddimuni ku yi sauri ku gabatar da ku sauri ku gabatar da kaga zai nuna maka in kana salihatan kenan to na kware ne kenan saboda wancan hadisin to in kana salihatan to ku yi sauri ku gabatar da ita zuwa ga alkhairin da Allah ya tana da mata shine rahmarsa
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جنازته فهدم لها الرجال على عانقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت بأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لسئقا wannan hadisi abdullahi ibn yusuf at-tunisi ya zantar da mu qala yace haddathana al-laysu haddathana al-laysu yace laysu yace qala haddathana sa'id yace sa'id ya zantar da mu an abihi ya karbo daga baban shi annahu sami'a ba sa'idin al-khudriyya annahu haqiqa shi ya ji abu sa'id al-khudri yadda Allah tabbata gare shi yana cewa qala ya ce kana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya qulu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zamo ya qulu yana cewa idza wudi'ati al-jinazatu in an aji jinaza fahtamala ar-rijalu ala anaqihim watan mazaje suka ɗauke ta ala alaƙin abu yayansu wannan hadisi an tuna ya kawo shi a wajen maganar amma ba da akwai bambanci eh maganar cewa suwa ne ne ke ɗaukar janaza maza ke ɗaukar janaza ba mata ba a wannan babin ya kawo shi to sannan shi ne da haka ya ce fahimtar harbi garo maza suka ɗauki janazan nan ala alaƙin abu yayansu fa'in kanin salihatan in ta janazar ma'ana wanda ya mutu na kwarai ne ƙalat sai janazar da kanta gawar tashi tana cewa ƙaddimu ne ku yi sauri ku gabatar da ne ku yi sauri ku kai ne ku yi sauri ku gabatar da ne ku yi sauri ku kai ne wa in kana ta zaira salihatin in kau ba na kwarai ba ne wal iyazu billah ƙalat li ahliha sai ta rika ce ma mutane ya wailaha ya kai cunta ta bani ta lalace aina ya zahabu na biha ina za a kaita ina za a kaita ma'ana ba ta son inda za a kaita saboda za a gabatar da ita ne zuwa ga sharrin da ta gabata kowa ana gabatar da shi ne zuwa ga abin da ya gabatar na ayyuka don haka ake so ya zamo an gabatar da ayyukan alkhairi su ne mafifita su ne mafiya yawa su ne marinjaya su ne aka ba fifiko saboda mi saboda radda mutum ya mutu to abinda fai tanada ne za a kai shi gare shi ma'ana tanadin shi wanda ya yi kamar gida ne mutum ke gina gida ne mutum ke gina sai radda ya rasu sai a ce to gidan ne za a kai shi don haka inda cicci ya yi shi to gidan cicci za a kai shi inda bulo ya yi shi gidan bulo za a kai shi inda bani-bani irin na ƙungu can za a kai shi in gidan kwano ne can za a kai shi in wuta ce ma gidan wuta ne to haka za a kai shi don haka aikin da mutum ya aikata to gida ne ke gina kansa a lahira kuma tun daga kabari allahubar ya wai na ha'i na yadhabu na biha yasma'u sautaha kullu shay'in wannan fa magana taqaddimuni qaddimuni in ta kwarai ce in na kwarai ne ko kuma ya wailaha aina ya zahabu na biha in mugunya ce ma'ana mummuna ne shi wanda ya yi wa fatin fata mugun mutum ne mai miyagun ayyuka to wannan fasance nasu su biyu din nan komi na ji ya sma'o sautaha kullu shaidi komi yana jin sautin kaga dabbobi na jin sautin ko aljani na jin sautin itace suna jin sautin duwar watsi suna jin sautin tsuntsaye suna jin sautin dabbobi suna jin wannan sauti na ya wailaha ya wailaha ko kuma kaddimuni kaddimuni illal insana sai fa mutum kadai shi kadai ne baya ji shi kadai ne baya ci saboda nauyin da yake da shi eh yana cikin takalai nauyaya biyu yan ce nauyaya biyu mutum da aljani amma nan hadisi insan kadai ya ce mutum kadai ne baya ci haka ce yasma sauta kullu shay'in illa al-insana illa al-insana za a ce saboda shine mustasna bi illa kuma istisna'in watan mujabi ne tammi in istisna'i ya zama mujabi tammi to nasba ake yi mustasna eh da aka yace mastasnati la mujiban tamansibi duk abin da aka istisna'in shi da illa kuma mujabi ne ma'ana mujabi watan ba manfi bane babu nafi cikin shi mujabi kenan kuma tammi magana ta cika ba a sauraron wani abu kamar ka ce kamal kaumu mutane sun tashi ai magana ta ce ba cewa kai ma kamal kaumu ba kamal kaumu kaga mushafi kenan kuma tammi ne zancen ya cika ba a sauraron komi sai ka ce illa to zaidan za a ce illa zaidan kamal kaumu illa zaidan yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insana walau sami al-insanu la sa'iqa yace da mutum ya ji wannan magana da zai ji ta saboda karatar tashin hankalin ta lasa ika da ran shi ya fita da ran shi ya fita ruhin shi ya fita daga cikin shi shine lasa ika da ya mutu
باب من صب صفين او ثلاثه على التلاوه كالبركما kaga wannan abin da yake nuna mana watan arziki da darajar zama salihi muni da hadarin zama sabanin haka sabanin salihanci ko sabanin salih tun kan ya shiga kabari yake wayo wayo ya bani lalace shi kuma salihi tun kan ya shiga kabari yake ta cewa maza maza a kai shi kabarin a lokacin da ku za ku rufe shi kuna jin tsoro da firgici yanzu wannan kidu salasin azru'i zira'i uku din kabe da mai mukama ke can eh qaddan mahu studia ba'da al-fala'i was'a kidu salasin azru'i to wannan kidu salasin azru'i zira'i uku din shine yau za a sashi a ciki ka san duk wanda zai sashi ta hankali shi zai tashi amma shi bai cikin wannan tashi hankalin abinda yake cewa qaddimu ni qaddimu ni saboda me ya gabatar da aikin alkhairi ya gabatar da aikin alkhairi ya zanna da ubangijinsa lafiya kuma ya zanna da bayin Allah lafiya tsakanin shi da Allah ya ce yayi yayi gurgudu ya ce ya bari ya bari ba an ce sai ya zama bai sabo kwata kwata ba saboda ba masumi bane amma ya san alfarman Allah yana kaffa kaffa da keta ta in kaddara ta sa ya keta karama da babba zai yi maza maza ne riga fara ubangiji eh zai nema gaugawar neman gafar ubangiji tare da cirata ga baki da daga laifi karami ko babba sai in wata kaddara da kasawa kuma ta mai da shi to wannan shine salihin bawan Allah to haka sabani wanda ba ruwan shi da ganin girman Allah cikin zuciyar shi tunda bai ganin girman Allah zai yake ta alfarma Allah zai yake ta dokokin Allah to ba karamin hadari bane tun kan ya shiga kabarin wanda ake ganin masa hadari to shi ya riga ya ga hadari da haka yake cewa ya ya ya waila ha ya waila lakiya shi babu man saffa saffaini aw thalathatan ala aljanazati khalf al-imam wannan babu shi kuma yana magana akan hukuncin wanda ya jira sahu biyu ko uku bayan liman a sallar janaza yanzu nan abin da yake nunawa muhimmancin yin sahu sahu sahu sahu ba sahu ɗaya ba ya zan an karkasa sahu ɗaya biyu uku aƙalla ke da to muhimmancin wannan shi yake magana a kan shi
حدثنا مسدد حدثنا مسدد عن أبي أوانا عن قتادة عن أطاع عن جابر رضي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وقلت بالصف الثاني أو الثالث حدثنا مسدد عن أبي أوانا عن قتادة عن أطاع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وأن الحديث مسدد ابن مسرخد يا ذا تدم إنجي إمام البخاري مسدد ابن مسرخد يا ذا تدم إنجي إمام البخاري أن أبي أوانا يا كربو أبي أوانا shi kuma an katada ya karbo daga katada shi kuma katada ya karbo daga ata'u daga ata'u bin abi rabahi an ata'in yanci ata'in babu nisba to ata'u bin abi rabahi ne musamman a cikin sahih bukhari na ata'in din ata'u bin abi rabahi ne domin hitattun ata'u a guda biyu ne ata'u ne sare sannan ata'u bin abi rabahi dukkan su tabi'ai ne dukkansu tabi'ai ne don ya kai aka kawo shi a ba'in mubhamad ba nisba to a ba'in abi rabahin ne amma ya dawo da sari din ne sai ka ji an danganta shi an ci an abba ibn yasari shi kuma ya karbo daga abba'u an jabir ibn abdullah shi kuma abba'u ibn abi rabahin ya karbo daga jabir da abdullah al-ansari radiyallahu ta'ala anhuma idan Allah tabbata ga dan da uban anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam salla ala najashi jabir da abdullah al-ansari yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam tabbas yayi salla ga najashi sarkin habasha na Ethiopia din nan wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya tura sahabbai cewa akwai labarin wani sarki adali krista bai bari ai zalunci a kasarsa ba a zalunci a kasarsa don haka ya tura raunana daga cikin sahabbai zuwa ga su hijira a ciki da waɗanda kuma wata hikima ta sanyo su akwai wasu waɗanda suna da dangi kan sai na usmanu yana da dangi yana da dangi ƙwarai da gaske ɗan dangi ne don yawanci waɗanda ba su da dangi waɗanda za su yi tsaye in za a ci mutuncinsu su yi tsaye su kare a sha'anin zaman makka to su ne yawanci hijirar nan tafi shakuwa ta farko zuwa habasha to amma akwai waɗanda ba su ɗin ba jabrun nabi ɗalibin yana cikinsu da kuma sayidina usman yana cikinsu to to shi ne dai na jashi wannan basarake wanda kissarsa mashuriya ce ya karanta jabrun nabi ɗalibin ya karanta masu ayyuan ƙur'ani ya yi kuka har ya yi kuka ya ce ai tsakanin addinin musulunci da addinin da suke a kai babu kama kwatankwacin zanen nan ya zana zane haka da sandatin ya ce babu abin da ya kai kwatankwacin wannan zanen tsakanin addinin guda na za ka yi ce ku zanna cikin ƙasata da aminci malamai suka tabbatar da ya musulunta da jashi ya musulunta iyaka dai ya ɓoye musuluncin shi ya ɓoye musuluncin shi to shine jashi din nan ranar da yayi wafati to shine Jabir da Abdullah al-Ansari yake magana yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga najashi kuma radda yayi wafati manzo Allah ya ce ku tashi dan uwanku yayi wafati ya tabbatar da cewa dan uwanku yayi wafati najashi cewa lalle ya musulunta lalle najashi ya musulunta kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah wanda za mu ji maganganun malamai akan wannan sallar tunda najashi yana habasha annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina to amma ya akai haka to za mu ji wannan amma dai yanzu abinda ake magana kan shi ba as-salatu al-ghaibi ba ko salatu al-ghaibi ba ana magana ne akan dai jira sabu akwai falala a cikin yin kasa kasa masallata wadanda su sallar janaza su zama sahu kamar uku haka to a cikin wannan babin ne yake shi ne ce sallah alal najashi fa kuntu fi safi thani na zamo a cikin sahu na biyu duk inda ka ji sahu na biyu akwai na farko ke awi thalith ko na uku duk inda ka ji na uku akwai na ɗaya da na biyu to kaga saffa saffaini aw thalathatan alal janaza wannan babi daga cikin abinda yake nuna yake karantarwa yana karantar da mustahabbi ne an su watan a kasa watan masallata wanda su sallah ga janaza aka sa su zama koda sahun uku ne komi komi rashin yawan su komi rashin yawan su adadin sahun ana son shi kamar yadda zamu ji can gaba da fadalar da ke cikin sahun da kuma fadalar da ke cikin wani adadi waɗanda za su yi mutum sallah a ce an samu wani adadi ko arba'in ko ɗari ko kaza ko kaza waɗanda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su da falalar da ke cikin su babu sufufi babu sufufi alal janazati wannan babi na magana akan sahu sahu ga janaza maganar sahu sahu ga janaza yana karantar da abu biyu yana karantar da na farko ita janaza ba har wace ake yi ba domin wasu ce imamul bukhari ya kawo wannan babin ne don yayi raddi kamar da ibnu battal ya ce imamul bukhari ya kawo wannan babi don yayi raddi ga waɗanda suke ganin sahu a sallar janaza ba dole ba ba a ma nemi sai an yi sahu ba kawai a yi sallar hargice dole ta kama saboda mi saboda tana da bambanci da sauran salloli ita ba ta da ruku ba ta da sujjada tunda ba ta da ruku ba ta da sujjada ba bukatar masu ayi sahu sahu to sai imamul bukhari ya kawo wannan babi kamar raddi ga mai tunanin kawai a zanna gurguzu kawai ai ba ai mamaci sallah wannan na gaban wannan wannan na daidai ka faɗa wannan wannan ya zo wannan ana hargice ne kawai har wace ba layi layi ba to wannan shine kamar raddi ne ga wancan magana cewa lallai sahu matlubi ne da nassosa na sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زهير حدثنا معمر عن الزهري عن سبيل عن ابي هريره رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه الى اصحابه النجاشيه ثم تقدم وصفوا خلفه فكبر عنه حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نعى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم الى اصحابه النجاشيه ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر اربعا وان الحديث مسدد بن مسرخد هذا تدموه قال حدثنا زيد بن زريع yace Yazid ibn Zurayh ya zantar da mu qala haddathana Ma'mar yace Ma'mar ibn Rashid ya zantar da mu an zuhri ya karbo daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri an Sa'id shi kuma ya karbo daga watan Sa'id shi kuma ya karbo daga Abi Hurairah radiyallahu tabaaraka wa ta'ala an ya karbo daga Abu Hurairah yadda Allah tabbata gare shi abinda abu huraira ya ce na annabi sallallahu ta'ala sallam ila ashabihin najashiyya manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya ba da labari ga sahabbansa mutuwan najashi na'ayu abinda an na'ayu al-ikhbaru an al-maut ko kuma khabarul maut labarin mutuwa wani yayi wafati to wannan shine na'ayu shi ba cewa khabar sai da na'ayu ba da labarin mutuwa to maza Allah sallallahu ya ba da labarin mutuwar najashi thumma taqaddama sannan sai ya gabata ya shiga gaba fasaffu khalfahu kaga wannan hadisi don ya zo da lafuzza daban-daban kamar da zamu ji akwai wanda umurni ne ku tashi mu yi mai sallah ku tashi mu yi mai sallah sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi kuma sauran sahabbai su tashi da umurnin sa kenan amma kaga nan ba a faɗi umarnin ba sai dai kawai sai aka faɗi ya ma ba da umarnin har sun jera su isa kusa hudu to dalilin kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan tarjama sun mataƙaddama fasaffu khalfahu sai suka jera sahu sahu kaga ba su ba su tsaya hargice ba har watsa ba a'a sahu sahu ne suka yi irin na sallah domin ita sallar janaza in an kalle ta a wani wuri ta yi kama da sallah wadda aka saba a wani wuri ta sha bambar da sallah duk inda aka san sallah tana da ruku'u tana da sujada amma ta janaza ba ta da ruku'u ba ta da sujada ba a magana cikinta ita kamar da ba a magana cikin sallah ba a magana cikinta ko ba a magana cikin sallah ana kabbar bari cikinta kamar yadda ake kabbar bari cikin sallah ana sallama cikinta kamar yadda ake sallama cikin sallah ka ji abin da ya kamanta ta da sallah da kuma abin da ya bambanta ta da sallah abin da ya bambanta ta da sallah ba ruku ba su gida to me ya kamanta ta da sallah ana kabbar bari ana ihrami sannan kuma ana karatu da mu za a karanta aƙalla godiya ga Allah wasu ka ce a karanta fatiha ba godiya ga allah ta kai fatiha to sannan kuma ana sallama kaga ana sallama a sallah to cewa fasaffu khalfahu fa kabbara arba'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara arba'an kabbara hudu tare da takbiratul ihram Allahu akbar banci an yi niyya sallar janazatu aka yi niyya to sannan ai kabbara harma kabbara da in aka yi karatun fatiha ko kuma tahmidi ne ko da kowace irin siga musamman alhamdulillahi alladhi amata wa ahya alhamdulillahi alladhi yuhyi al-mauta to sannan ay kabbara sannan ay salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kowace irin nau'in salati domin ana neman kamun kafa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen Allah dangane da wannan mamaci don haka aka biyo ta kofa sai wa annabi salati sannan ai kabbara sannan ai addu'a ga mamaci nema masa gafarar laifukansa nema masa jin kai da rahmar ubangiji nema masa aljanna nema masa saukin kwanciyar kabari nema masa daukaki azabar kabari nema masa rahama da yalwa da haske a cikin kabari abinda addu'a ba wata addu'a kayyadadda a ce dole sai ita idai abin da aka ruwaito kuma daga magabata na addu'o'i duk ana yi amma fa ba wannan shi kadai ba ba wannan shi kadai da kuma ba wata addu'a kebanta ta ce dole sai ita sannan ya kai kare addu'o'i gare shi da sauran mahalarta sannan sai ai kabbara ta hudu ko sannan sai ai sallama to shine fa kabbara arba'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbar bari guda hudu حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منقوص وصفه وكفر أربعا قلت من حدثك قال ابن عباس رضي الله عنه kafin mu tafi cikin wannan hadisi da aka karanta yanzu shi dai wannan da muke magana akan abin da ya shafi muhimmancin sahu-sahu ba sallah hargitsa ba sannan kuma sahun ana so ya kai uku ya kai uku kada ya kasa uku in so samu ne to wannan maganganu ne wanda an ruwaice su cikin hadisai waɗanda suke mafiya yawan su hadisai ne waɗanda suke karɓaɓɓu kuma yardaddi kamar yadda abdulrazzak a musannaf daga ibn jurejin ya ce kuntu li abari na cewa ba'u shine ba'un abi rabah ahaqqun 'ala an-nasi an yusawu sufufan 'ala al-jana'iz kama yusawuna hafi salati shin dole ne mutane su jera sahu sahu ga sallar janaza ko ga janaza kamar yadda suke yi a salloli waɗanda aka sani qala la yace a'a ba dole ba inna ma yukabbiruna wastaghfirun sai Allah ya ce abinda kalime su kawai su yi kabbar barin sannan kuma da nema mashi gafara maganar sahu sahu ba dole bane wa qala tabari tabari yace ya kamata ga waɗanda suke ɗan uwan mamaci in ba su jin tsoron cewa ya jirkita bayan an sancin kabari ko kuma in an jinkirta har a taru to zai iya jirkita ma'ana in an saurara wataƙila ya rasu wani gari an zo da shi an bata a wuri can ko ya kwana ma don haka yanzu kuma a ce sai an jira taro da yawa to watakila yana iya jirkita to in sun ji tsoron jirkita su gaggauta kan su mai shi amma in ba su jin tsoron jirkita to su dan saurara har mutane su taru yadda za a samu kamar sahu uku saboda wannan hadisi haka imam tabari ya ce to saboda haka ma Imam Bukhari ya akka da wannan yace babu sufufi babin yin sahu sahu kaza aka ce sufu ai jam'u saffin to shi jam'i daga yaushe yake fara daga uku daga uku yake fara jam'i daga uku yake fara to saboda haka sai yasa sufuf don haka mustahabbi ne a kasa masu yi janaza sallah wato uku mustahabbi ne saboda abinda Abu Dawuda da walinsa suka ruwaito daga hadisin Malik ibn Hubayra Malik ibn Hubayra hadisi marfu'i har ya zuwa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce man salla alaihi thalathatu sufufin faqad awjaba duk wanda sahu uku nan mai sallah Allah ya wajabta rahama gare shi Allah ya wajabta gafara gare shi wanda sahu uku nan mai sallah don haka tunda aka ce sahu uku to a kiyaye adadin nan lalle kada a kasa uku kaga mutum sai suka zama mutum hamsin ne to a kakkasa a ce kuku tsaya sahu da farko kuku tsaya na biyu kuku tsaya na uku kaga an samu dai sahu uku da ake so kaga an samu sahu uku da ake so tare da ba su da yawa wanda duka baki ɗansu ana ya ɗure su a sahu ɗaya amma kwaɗayin wannan samun wannan fadala sai aka kasa uku imamu turmizi ya roce shi inganta shi imamu hakimu ya sahaha shi ta hadisi ingantacce ne a cikin wata riwaya illa gufira lahu illa gufira lahu man salla alaihi salasatu sufufin yace yace la yusalla alaihi salasatu la yusalli alaihi salasatu sufufin illa gufira lahu ba wanda sahu uku za su yi sallah sai an gafa imamu turmizi ya roce wannan a wani hadisin kuma hadisin ummi na Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wasallam tace manzo Allah ya ce la yamutu ahadun minal muslimina fa yusalli alaihi ummatun minal muslimina ba wani musulmi da zai yi wafati jama'a taro daga musulmi shine ummatu su yi mai sallah fa yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablugu an yakunu an yakunu mi'atan ya shiga ulahu watan waɗanda za su kai kamar mutum ɗari za su nema masa gafara illa shuffi ubi sai an karɓi ceton nan illa shuffi ubi sai an karɓi ceton nan musulmi ya roce shi haka ma hadisin abu hurairu ta radiyallahu anhu kaga shi kuma nan ba magana sau yake ba magana adadi taro taron to haka ake son taro da yawa ga janaza taro da yawa ga janaza shi kuma wancan yana magana kan sahu-sahu sahu-sahu hadisi abu hurara shi kuma man salla alaihi mai atun minal musulmi na gufira lau duk wanda mutum ɗari suka yi mai salla allah ya gafarta mashi imamun nasa'i ya rawaita hadisin abil mali ya ce haddasa abdullah hayya zuwa ummul mu'mini na maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam iyalin manzo allah sallallahu alaihi wasallam tace akhbarani nabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari bale ce ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minan nas illa shuffi'u fihi ba wani mutum wanda taru za su yi mai sallah sai an ba su ceto ne sun tsaya gaban Allah ne suna neman ceto ne a gafarta musu suna neman ceto wajen Allah nashi a gafarta musu fasaltu abul malih sai na tambayi abul malih anil umma an ce taro kamar yaya taro menene wani adadi ne ya isa a ce ma taro ƙala ce arba'una mutum arba'in shi ne umma kaga da wannan fasara duk wanda mutum arba'in suka tsaya kan shi suka mai sallah Allah ya gafarta mashi saboda haka dai hadisan suna da yawa waɗanda suke magana akan abin da ya shafi adadi don haka ake son yawa a yaya ta a faɗa mutane da yawa domin su halarci sallar domin yawan nasu wata yana da fadala a wajen Allah da waɗannan hadisai sannan kuma da muhimmancin yin sahu-sahu ɗin da yawa kaga akalla an ce mutum uku duk wanda sahu uku suka yi mai sallah to Allah ya wajabta rahma gare shi kuma daga cikin wannan hadisi abin da yake karantawa yana karantar da mu'jizar da ke ciki na ba da labarin gaibi maza Allah yana Madina amma yake ba da labarin na jashi ya yi wa fati a habasha to wannan yana daga cikin ba da labarin gai sannan kuma wannan hujja ne ga hanafiya da malikawa a cikin cewa ba a sallah cikin masallaci sai suka kafa hujja da wani hadisi domin mi domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa yi su fito sai suka fito waje suna cikin masallaci azan labarin labarin najashi ya fati sai aka fito waje da aka fito waje sai aka yi mai sallah da aka sai suka ce wannan hujja ne akan ba a sallar janazar cikin masallaci tare da shi ma mai abin sabani ne domin su malamai sun ce musu to an san dalilin da ya samu za a ce a hito waje ai tunawa ba don sallar janazar ba ne wasu suka ce mazala na so a samu taro ne da yawa da aka yi ci a hito waje ko gittawa za ka yi in ka gani za ka tsaya a yi da kai sabani yana cikin masallaci don ai da yawa da yawa waɗanda maza Allah ya musu sallah a cikin masallaci da haka ba hana sallah a cikin masallaci da haka sai aka samu sabani lokacin da sa'adu abi waqas ya wafati ummul min aisha tace a shigo da shi masallaci don nima in mai sallah to sai sahabbai suka rika maganganu suka dammi za a ce ha ummul min aisha tace Allah sarki mutane suna saurin mantuwa yanzu har sun mance da manzo Allah yayi wa wani da wani sallah cikin masallaci yanzu har sun mance ci mutane da saurin mantuwa to don haka mafi rinjayen zance dai halaccin yin sallah a cikin masallaci to to sannan kuma bayan wannan shi sallah akan ga'ibi din wanda kusan nukɗa ce mai zaman kanta yin sallah ga wanda bai nan ai wani jashi sallah yana habasha to malamai na da maganganu da yawa a ƙarƙashin wannan don haka imam shafi'i da waninsa suka halatta da tabbatar da dalilin yin sallah ga galibi saboda wannan hadisi na sallar da maza Allah sallallahu alaihi wa jashi suka ce sunna ce sunna ce wanda yayi wafati a wani gari a wani gari ko da wasu sun ɗauke sun mai sallah can gari wani a yi mashi sai wasu ka ce a'a in wasu sun ɗauke can garin sun mai sallah wanda ke wani gari bai mai sallah kaji biyu kenan to sannan zai rudini al'iraki ya ce wa ilayi mazhabin shafi'i zuwa gare shi imamu shafi'i ya tafi amma wanda aka tabbatar da sallah farilla gare shi a garin da yi wa fati kamar musulmi ne yi wa fati ba a yi mai sallah ba saboda mi saboda a garin kafirai ya mutu wale safi musulmi kuma ba musulmi ne mai sallah ba inda huye jibu nan ba suna bace dole ma ne yanzu inda ke nan garin a ce wani ya rasu a wani gari na kafirai shi kuma musulmi ne kuma can ba wanda ya mai sallah to nan wajibi ne a yi mai sallah yanzu ba suna bace a wajibi ne a yi mai sallah ɗin saboda wannan kisa ta najashi alimamun khattabi ya ce najashi mutum ne wanda ya musulunta ya imani da Allah ya imani da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gasgata annabtan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyi imanin sallah don haka yanzu abin da ya sa maza Allah ya mai sallah can garin da yake ba musulmin da za su yi mai sallah don haka nan maza Allah ya mai sallah shi addalilin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mai sallah to sannan kuma wasu malamai suka tafi akan cewa karahiya ce mutum yi kwace wani gari wani gari a yi sallar karahiya ce makarohi ne suka kafa hujja da cewa manzo Allah sallallahu da yayi ma najashi sallah hususiyya ce suka ce hususiyya ce ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma wasu malamai ba su yadda musu ba suka ce za a ce hususiyya ce ai su ba su da sun kwankwance da lamarin yadda yake ba da sun kwankwance da yadda lamarin yake ba kuma za Allah shi kaɗai mai sallah ba ko tashi mai mai sallah suka ce ina wasu siya take nan manzo Allah ya mashi kuma ya ce wasu su tashi su yi mashi kaga ba shi kaɗai muke ba kaga wanda ke amma da manzo Allah shi kaɗai mai sallah to yanzu nan sai ai ta kara kai na kan hususiya ce a'a sahabbai sun tashi fasaffu halfahu suka yi sahu bayan shi ko kuma lafazin ku tashi muhimmai sallah ku tashi muhimmai sallah halumma ku tashi mai sallah suka ce don haka nan ba wata khususiya kuma in za a tabbatar da khususiya sai da sai da dalili wani dalili ya tabbatar da khususiyar ce to su ma masu khususiyar sun ce abinda yasa su ma suna da magana abinda yasa mai magana su cewa suka yi lokacin da manzo Allah ya wani jashi sallah an ɗauko shi don akwai lafusa an ɗauko an na'ashin na ja shi cak an kawo shi da kasan mai kyamara ya yi zunin abin da ke nesa haka aka jawo an na'ashin na ja shi ga shi dab da mazaɗa mazaɗa na gane shi to da haka yanzu duk wanda zai ma ga'idi sallah shi ba haka ne suka ce ba haka ba ne akwai bambanci wasu kuma suka ce a'a ƙasar ce zuwiyatul ardh ƙasar ci gaba ɗaya aka yayi dukkan wani hijabi zan ba tudu ba kware ba gini ba itace ba komi sai zan manzo Allah yana ganin habasha ga najashi yana gani ba ɗaukowa aka yi ba yana can inda yake amma an buɗe an yayi dukkan hijabai ba tudu ba kware ba itace ba duwatsu wanda za su kakkare manzo Allah yana ganin najashi ya mai sallah da haka kowa ba haka bane to amma dai dalilai da hujjoji sun tabbatar da sannan kuma suka ce ai daga najashi ba wanda maza Allah sake wa sallah daga najashi ba wanda maza Allah sake wa sallah ai wasu sun rasu da yawa a wani gari amma kuma maza Allah bai ce a tashi a musu sallah ba za ka satul ga'ibi na najashin nan kadai aka samu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi don haka wasu suka dauki khususiyya ce wasu kuma suka ɗauke ko to ko ba hususiyar bace ya keɓanci mai irin hukuncin najashi wanda shi bai da mai mai sallah a habasha don haka manzo Allah ya mai sallah a nan kaji ba mutlaki ba ba mutlakan ana yi ba wasu kuma suka ɗauka a'a shafi'iyya suka ce a'a ko da yana da mai mai sallah a can a iya mai sallah a nan ko yana da mai sallah a can ya a'iya mai sallah a حدثنا مسلم قال حدثنا شوبا قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا فقلت من حدثك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس سبودا akwai bambanci sai an dan tsaya ta ce qala ibn abbas radiyallahu ta'ala yana da bambanci da qala ibn abbas an fahimta qala hikaya ce qala yace man haddasa ka wa ya zantar da kai qala sai yace ibn abbas haka yana da mamaci a ce ƙalabinu abbas ibnu abbas ya ce don haka sai an ɗan tsaya ƙala ibnu abbas shi ne amsa muslim ya zantar da mu shi ne muslim ibn ibrahim al'usdi ƙala haddasa na shuba ya ce shuba ya zantar da mu ƙala haddasa na shaibani yu ya ce al'imamu shaibani ya zantar da mu an sha'abi ya karɓo daga al'imamu sha'abi ya ce ibn sharahil ya ce shi ne amur ibn sharahil ba sha'abi shi kuma ƙala ce akbarin liman shahidan nabiya sallallahu ta'ala da wasallam wanda ya halarci manzan Allah sallallahu alaihi wanda yake tare da manzan Allah sallallahu ta'ala sallam shi ya bada labari ma'ana wannan abin da zai iya faru shi yana tare da manzan Allah abin ya faru shi ne man shahidan nabiya sallallahu ta'ala sallam ata ala qabrin a lokacin da maza Allah sallallahu ya zo a bisa wani kabari mambuzin wanda yake ware yana da karatu biyu watakila wani ya ga nashi da faduwa wani ba faduwa da idafa ya ce an karanta shi ala kabri mambuzin ko ala kabrin mambuzin kaga faduwa kenan ya ce ala kabrin mambuzin sifa da musufi kenan mazalla ya zo a wani kabari wanda yake ware daga kaburbura ware abinda yake ware shine mambuzin can barayi can gefe can ware idin tabadat min haliha makanan sharqiyya in tabadat ta ware ta ware ta kaɗaita to shine wani kabari ne ga kaburbura nan duka amma wancan kabarin ware ke da kaga kabarin mambudin ke ko kuma kabarin mambudin kabarin wani mutumin da ba a san kowane ne ba kawai dai an gagawa shi aka yi mai sutura an ga alamun musulmi ne sai aka yi mai sutura sai a ce kabarin wani mutum wanda ba a san kowane ne ba cintarsa kawai aka yi mambuzin wanda aka tsinta kawai ba a san kowane ne ba ma shi ne kabarin mambuzin kabarin wani mutum wanda yake tsintar shi aka yi ba a ma san kowane ne ba ko ko kabarin mambuzin fusa wani kabari wanda yake keɓe gefe ware annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya zo wannan kabarin fasaffahu sai ya jera sahabbai sahu sahu wa kabbara arba'a yayi kabbara hudu yayi kabbara hudu kaga jera su sahu sahu abinda yake karanta babu sufufi alal janazati babu sufufi alal janazati ita ce mudabaka to cewa fasaffahu maza Allah ya jera su yayi sahu sahu da su wa kabbara arba'a duk da wasu sun ce fasaffahum bai nuna sahu-sahu bai nuna sahu-sahu an da yi sahu kawai abinda a sabbu jerawa zo-zo-zo layi layi wannan ka haɗa shi daidai da wannan wannan ka haɗa shi daidai da wannan to sabbahun ke ya jera su to amma sai ya zo sufuf to wannan zai zo da adadin sahu-sahun amma sabbahun zai iya yi wa zama sahu ɗaya ne amma suka ce a sabbahun yana karantar da ma'anar sufuf manzo Allah ya jera su sahu sahu wa kabbara arba'an yayi kabbara hu qultu sai nace man haddasaka wane ne zantar da kai don ka san can a riwayar ashi ashabi alur bisharahil bai faɗi wanda ya zantar da shi ba ya ce man shahidan nabiyya akhbarani man shahidan nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam kai ka ba san kowa ne ba sai ce man haddasa kawane ne zantar da kai wannan ƙala sai ya ce ibnu abbas ibnu abbas ka ganin ibnu abbas za a ce bin rafi saboda min saboda akwai abin da ake kaddara ana kaddar in ma dai zan fa'ili ai akhbarani ibnu abbas ko kuma ya zamo mubtada khabarin shi za a kaddara shi ne a ce ibnu abbasin akhbarani ibn abbas akhbarani ibn abbas ne ya zantar da to wannan dai shi ma na mudabaka da tarjama ta wajen yin sahu sahu haddathana